إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذن الله وإياكم من النار إن شاء الله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الله تبارك وتعالى وأطيعوه وعظموا نعمه وشكره واجتهدوا في طاعته واعلموا أنكم لن تحصوه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون أيها المؤمنون لا يكفى أنكم تستقبلون عن قريب ضيفا كريما وموسما عظيما وهو شهر رمضان المباركة بلغنا الله جميعا إياه ووفقنا للتقرب إليه في إلى الله فيه بما يحبه ويرضى واحشرنا في زمرة السابقين أئمة المتقين فإنه كريم رؤوف رحيم عباد الله روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أتاكم رمضان شهر مبارك يغشاكم الله فيه ينزل الله الرحمة ويحط خلايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم الملائكة فإن فإن الشقي من حرم فيه فيه رحمة الله وحدث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فقال كتبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة ليله تطوعا من تقرب فيه بقصلة من كصال الخير كان كمن عدى فريضة ومن عدى فيه فريضة كان كمن عدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة شهر مواسة وشهر يزاد فيه الرزق فمن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وأتق رقبته من النار وكان له مثل عجره من غير أن ينقص من عجره شيئا قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال عليه الصلاة والسلام يعطي الله تبارك وتعالى هذا الثواب لمن فطر صائما على مزقة اللبن أو تمرة أو شربة ماء ومن سقى صائما سقاه الله عز وجل من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فاستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا تغنى بكم عنهما أما الخصلتين علتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الك... وأما الكصلتان اللتان لا تغنى بكم عنهما وتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار أيها المؤمنون وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يسقف فإن سابه أحدا فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني سائم إني سائم وشدد في ضرورة الصيام أي حفظ الصيام مما مما أوصف مما أفسده حتى قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قال جب قال جابر عليه رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا صمت إذا إذا, إذا صام أحدكم فعليه أن يكف أي إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والأثم ودعا عنه صلى الله عليه وآله وسلم معاشر المؤمنين هكذا تتحدى هذه الآثار ما ينبغي أن يكون عليه سلوك المؤمن الصائم في رمضان بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه قريب مجيب الدعاء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya wannan wata da muke fuskanta ya zanto wata ne wanda ubangiji yake gafarta ma bayansa saboda haka huduban mutu yau ta tattaro akan abaibai waɗanda suke ladubba ne da wasu daga cikin hukunce-hukuncen shi wannan ibada mai tarin yawa ya ku taron musulmi mu ji tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka kuma kuma mu yi masa biyayya sannan mu girmama ni'imominsa da Allah ta'ala ya yi mana ta hanyar gode masa sannan da yin ƙoƙari cikin yi masa ɗa'a mu sani cewa ubangiji ba zai gajiya ba cikin ba mu lada ko mu sani cewa ba za mu iya kewayewa da sanin ubangiji ba shi yasa yake da mahimmanci bayi su tuba gaba ɗayansu su koma zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya ce ku tuba gaba ɗaya ku koma zuwa gare shi ya ku taron muminai lalle hakika za ku rabauta hakika wanda biye ma Allah biyayya kuma yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya sannan ya ji tsoron Allah a fai da ɓoye to irin waɗannan su ne waɗanda ke rabautuwa ya ku taron muminai a fili yake ba a ɓoye yake ba cewa muna fuskantar wani lokaci a nan gaba kusa-kusa ba da daɗewa ba wani baƙo wanda yake mai girman daraja kuma wani lokaci wanda yake ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya kambama matsayinsa wannan ba kowane abu bane ba kuwa shine wata ramadan wata wanda yake mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya isar da mu gaba ɗaya a cikin rayuwarmu ya isar da ita a cikin wannan wata mai tarin albarka kuma Allah ya datar da mu cikin yin aikin da zai kusantar da mu zuwa gare shi cikin abin da shi Allah yake so kuma ya yarda da shi sannan muna roƙon Allah ta'ala ya tayar da mu a cikin taron waɗanda suke marigaya na ƙwarai waɗanda suke su ne shugabannin masu tsoron Allah shi Allah mabuwayi ne kuma mai karamci ne sannan mai tausayi ne kuma mai rahama ne ya ku bayan Allah hakika an ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa atakum ramadan shaharun mubarak watan azumin ramadan ya zo maku wata ne wanda yake mai albarka wato wata ne wanda yake mai girman albarka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato rahamar ubangiji tana lullube ko a cikin wannan wata sannan rahamarsa tana sauka a kowane lokaci a cikin wannan wata sannan ubangiji yana goge kurakuran da bayi suka aikata a cikin watan wata ne wanda ake so ku yawaita addu'a a cikinsa ubangiji yana kallon ku daga fadarsa ta kan al'arshinsa yana kallon yadda kuke rige genuwa cikin aikata alkhairai sai ubangiji yake alfakari da ibada ku a tsakanin mala'iku lalle haƙiƙa hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya tabbatar mana da cewa wata ne wanda yake mai albarka ku sani cewa wanda duk Allah ta'ala ya albarkace shi da yin aikin alkhairi to wannan shine wanda aikin alkhairi yake tabbata a gare shi a duniya da kuma lahira hakika wanda yake taɓaɓɓe shine wanda aka haramta mai yin duk wani aiki da zai kai shi zuwa ga rahamar ubangiji to wannan shine hallakakke kuma taɓaɓɓe salman al-farisi alaihi rahmatullah wa radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana huduba a ƙarshen kwanakin watan sha'aban wato irin waɗannan kwanakin kenan da muke ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane hakika watan ramadan saura kiris ya lullube ku wannan wata ne wanda yake mai girma kuma wata ne wanda yake mai albarka wata ne wanda a cikinsa akwai ainihin wata rana guda ɗaya ko dare guda ɗaya wanda ya fi dare dubu albarka sannan ubai mamaki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a cikin wannan wata ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya zaɓe shi ya zanto cewa ya saukar da littafinsa a cikin wannan dare shi yasa sai daren ya zanto mai albarka wanda ya fi alkhairi a bisa ibadar watanni guda dubu maza Allah ya ce Ubangiji ya sanya wannan yinin wannan watan ya zanto azumi ake yi a cikin yinin sannan kuma a cikin daransa ana raya daransa da yawan ibadoji na taɗawa'i hakika wanda duk ya kusanci Allah a cikin wannan watan da yin wani alkhairi guda ɗaya daga cikin ayyukan alkhairi to wannan kamar ya aikata farilla ne a cikin wani wata wanda ba na wato a cikin wani wata wanda ba na ramadan ba sannan kuma duk wanda ya aikata farilla guda ɗaya a cikin wannan wata mai girma kamar mutumin da ya yi farilla ne a cikin watanni a cikin kwanaki guda saba'in hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya shi wannan wata ya zanto wata ne na haƙuri to shi kuma haƙuri baya da sakamako sai dai a baiwa mutum aljanna wata ne wanda ake yalwata abinci da taimako da dukkan abin da ya sawwaka zuwa ga bayan Allah wata ne wanda Allah ta'ala yake ƙara arzikin bayi a cikinsa maza Allah ya ce dukkan wanda ya shayar da mai wa'azumi to hakika ubangiji ya gafarta masa zunubansa ga baki ɗaya sannan kuma wannan shayarwar za ta zanto kamar ainihin ‘yantawa ne ya ga wuyansa gabarin shiga wuta sannan maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wanda kuwa duk ya aiki wanda yake na alkhairi ya shayar da mai azumin nan to za a ba shi lada irin ladar da za a ba mai azumin ba tare da an tauyata wanda aka shayar da wani abu ba maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai suka tambaye shi suka ce ya ma'aikin Allah ba kowane ɗayan mu bane yake da abin da zai iya ciyar da mai azumi sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah zai ba da wannan lada ga dukkan wanda ya shayar da mai azumi ko da makwarwa guda ɗaya ce ta nono ya bashi ya kurba to a kowanne ladar ko kuma mutumin da ya ba da dabino ƙwara ɗaya ga wanda yake da azumi ko mutumin da ya ba da abin sha makwarwa ɗaya ga mai azumi to dukkaninsu za su yi tarayya a cikin irin waccan lada ka duba wannan falalar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ko da makwarwa ɗaya ta nono ko da dabino guda ɗaya ko da ainihin ruwa kamar yanzu ka ce fiye wata guda ɗaya ka ba mai azumi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ba ka lada irin ta mai azumin ba tare da kuma an tauye masa wani abu a cikin ladarsa ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya shayar da mai azumi Allah zai shayar da shi daga wannan tafki na alkausara wanda in an shayar da shi wannan ruwan babu sauran jin kishin ruwa kuma har abadan abada har mutum ya shiga aljanna maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata ne wanda a farkonsa da rahama ne sannan tsakiyarsa kuma gafarar ubangiji ne sannan ƙarshensa kuma yantawa ne ga barin shiga wuta saboda haka ku yawaita a cikinsa waɗansu al'amura halaye waɗanda suke guda hudu maza Allah ya ce waɗannan halaye guda biyu halaye ne wanda Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yadda a gare ku ku aikata su sannan halaye guda biyu kuma ba ku wadatuwa gabarinsu wato ba wanda zai ce ya wadatu gabarin waɗannan halaye guda biyu sai maza Allah ya ce halaye guda biyu na farko wanda Allah ya yarda da su kuma ya amince ku yi su shine faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan shine hali na farko wanda ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yarda da shi kuma a kansa ne ma ubangiji ya yi halitta ga baki ɗaya su tabbatar da cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah hali na biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine istighfari bayi ba za su iya wadatuwa ba ga barin istighfari saboda shine kadai hanya wadda ake tsira ga barin azabar duniya da kuma lahira halaye guda biyu waɗanda bayi ba su wadatuwa ga barinsu su ne hali na farko maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna roƙon Allah aljanna ba wani bawa a yau wanda zai ce shi ya wadatu ga barin aljanna a'a duk wanda kaga yana ibada to abin da yake nema shine Allah ba shi aljanna wala Allah in duniya bai samu ba a yau idan ya mutu sai ya shiga gidan aljanna ba wanda ke wadatuwa gabarin wannan hali guda ɗaya duk da yake mun zo wani zamani da waɗansu ke ƙarya cewa sun ba da aljanna ko kuma ma wani ya ce shi yana yin bauta ne ba don aljanna ba to wannan duka yana daga cikin al'amura waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi wasiya da su ba bayi gaba ɗaya suna bautata ma Allah don tsoron me suna tsoron azabarsa kuma suna fata Allah ya sanya su aljanna hali na biyu shine bayi suna roƙon Allah ya tseratar da su daga azabar wuta waɗannan halaye guda biyu babu wanda ke iya wadatuwa ga barinsu roƙon Allah ya sanya ka aljanna wannan ya zanto ita ce ainihin wato ajandarka ta farko a cikin rayuwarka kullum kake roƙon Allah ta'ala ya karɓi aikinka kuma ya sa ka aljanna kuma ya tseratar da kai daga azabar wuta wanda ba wanda zai wadatu ga barin wannan domin duk wanda yake a raye idan bai riga ya mutu ba to ana jiye masa tsoron santsi da kuma zaɓewar ƙafa abdullahi ɗan masaud yake cewa idan za ka yi koyi ka yi koyi da wanda ya riga ya mutu a kan me a kan musulunci da kuma sunna domin rayayye ba a amince masa gabarin fitina kana cikin rayuwarka mai kyau in ba sa'a ba sai wani ya zo ya kautar da kai to muna roƙon allah kiyaye ya ku taron muminai hakika ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu jerin al'amura da maza Allah ya ce duk wanda ya yi su a cikin azumin nan an ba shi aljanna abu na farko maza Allah ya ce dukkan wanda ya azumci wa azumin ramadan sannan kuma yana mai imani yana neman ladar ubangiji to an gafarta masa zunubansa ga baki ɗaya dukkan abin da ya taɓa aikatawa an gafarta masa amma fa da sharaɗin waɗancan al'amura guda uku sharaɗi na farko ya yi azumin irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sharaɗi na biyu ya zanto yana mai imani babu tsubbu babu tsafi babu uwar gona yana tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa sharaɗi na biyu ya zanto yana mai neman lada a wajen ubangiji ba wajen mutane ba duk wanda ya aikata wannan to an gafarta masa zunubansa ga baki ɗaya a cikin wata ruwaya maza Allah yake cewa duk wanda ya tsaye da ramadan idan aka ce ya tsaye da ramadan ba ana nufin ya tashi tsaye ba a'a ana nufin ya kiyaye dukkan abin da ake so ya kiyaye a cikin ramadan sannan kuma yana mai imani yana mai fatan ladan ubangiji to an gafarta masa zunubansa baki daya a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya tsayi wa ramadan ya tsaya cikin dare yayi ai wato yayi sallah a cikin wannan dare na lailatul qadri yana mai imani kuma yana fatan lada zuwa ga ubangiji Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an gafarta masa zunubansa baki daya wato kaga a cikin ramadan aka ce wanda ya tsaya ya yi tsayuwar dare a cikin ramadan me yasa aka ce tsayuwar dare a cikin ramadan wato daren lailatul qadri shine sai yasa kuma sai aka ɓoye daren ba a faɗi wani dare bane ba saboda mai bayi su yi ta ƙoƙari su raya daren rakin gabaki ɗaya wannan shi zai sa su dace da daren lailatul qadri amma idan mutum ya rika canka yau zai yi gobe ba zai yi ibada ba ko wani ma ya kwanciyarsa sai goman ƙarshe a farkon lamari sai ga mutane suna ta ƙoƙari suna ta ƙoƙari azumi yana tafiya kuma sai kasala ta ta zuwa a wasu lokuta ma sai ga goman ƙarshen baki ɗaya masallaci ya koma rarai a farkon lamari za ga an yi ƙiyamun laili ko an yi ƙiyamun ramadan masallaci cike irin gobe jibi gata da za mu shiga za ga masallaci cike amma abin takaici lokacin da azumin ya je ƙarshe sai ga kawai bai wuce sahu ɗaya ko sahu biyu ba to kaga waɗannan duk yana daga cikin hikimomin da ta sa Allah ta'ala ya sa aka ɓoye wata ramadan aka ɓoye daren lailatul qadri saboda mutane su raya wannan watanni wannan dare laki ga baki ɗaya shi yasa ma yake daga cikin sa wato shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance cewa idan azumi yana karewa to manzo Allah ƙara kokari yake mu kuma azumin yana karewa muna ƙara kasala domin azumin yana karewa ladar tana ƙara nunnunkuwa azumin yana tafiya ladar tana ƙara nunnunkuwa to mu kuma a farko ne sai ga mun tashi da kokari amma ana tafiya kuma sai ga kasala ta shigo a cikin wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qama ma al-imam duk wanda ya tsayi wata tare da liman abin da ake nufi da tsayuwar dare shine sallar tarawihi ko sallar tahajjud ko sallar qiyamu ramadan duka abu ne guda daya sallah ce mai suna daban-daban duk wanda ya tsaya tare da liman yi waɗannan sallolin hatta yansari har wato aka gama tun daga farko da shi ake yi ba zai fita ba kuma a cikin sahuwa sai liman ya gama maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kutiba lahu qiyamu laila za a rubuta masa kamar ya kwana yana yin sallah wato mutumin da ya tsaya tare da liman ya yi sallar tarawihinsa to za a rubuta masa kamar ya kwana yana sallah amma ba ku gane kuma sallar da ake nufi fa irin sallah wanda ta cika ka'idojinta ba irin sallar da muke yi ba da ake kira wato fijo mutum ya ta sallah ba kan gado Allahu akbar Allahu akbar cikin minti goma an gama raka'a goma kenan kowace raka'a minti ɗaya ka bata wasu ma cikin minti bakwai ne suke gamawa raka'a goma gaba ɗaya sun ƙare to wannan akwai alamar wasa da rashin baiwa addinin musulunci muhimmanci a cikin kowace ibada ana buƙata natsuwa a karatun ƙur'ani akwai natsuwa a cikin sallah akwai natsuwa a cikin zikiri akwai natsuwa a cikin tasbihi akwai natsuwa dukkan wanda bai samu natsuwa ba a lokacin da yake yin ibadoji to wannan yana tauye cika da kamala da batsewa na sallarsa in an komo wasu mazabobin ma natsuwa kaga wajibi ce a cikin sallah dukkan wanda ya bar wajibi kuma ana ganin sallarsa ta nakasa Allah sauke ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa shi azumi dai garkuwa ne idan ya kasance ranar da ɗayanku yake azumi to wannan falayar fuska da ya alfasha wasu ka ce falayar fuska da ya sadu da iyalansa a cikin yin ramadan wala ya kada kuma ya wauta ko ganganci idan wani daga cikin mutane ya zage shi ko ya aibata shi to ya faɗa ya ce ni ina azumi ina azumi na san falalar wannan wata ba zan keta alfarmarsa ba in zage ka kamar yadda ka zage ni wannan hadisi ne ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta cikin ainihin abin da yake barura ne wajibi ne a kiyaye don me don mai azumi ya kiyaye mutuncin azuminsa kada ya nakasa azumin ko kuma ya abin da zai bata azumin maza Allah cikin wani hadisi yake cewa duk wanda bai bar magana ƙarya ba bai bar aikin ƙarya ba bai bar jahilci ba in an ce jahilci ana nufin wauta da ganganci to babu ruwan Allah da rashin shansa da kuma rashin shan abin shansa wato ba zai samu ladar komai ba ku duba waɗannan ababai guda uku kuma kowa ya sa su a cikin zuciyarsa magana ƙarya da kuma zancen ƙarya da kuma aiki da ƙarya da kuma wauta da ainihin ganganci duka waɗannan suna cikin abin da ke rage kamala da ainihin cika da batsewa azumi sai mu kiyaye hakika jabir dan abdullah ya rawaito hadisi yake cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kana azumi to ya zama jin kama yana azumi sannan idan ka yana azumi sannan kuma ainihin harshen ka yana azumi daga barin ainihin ƙarya da kuma saba ma Allah sannan kuma ya kasance cewa kana cikin natsuwa wato a kowane lokaci a cikin wannan wata abin da ake nufi da kunnanka yana azumi ya zanto cewa kunnanka ba zai ji komai ba sai abin da Allah ya yarda da shi a cikin wannan wata idanka ba zai ga komai ba sai abin da Allah ya yarda da shi a cikin wannan wata haka harshenka ba zai faɗi komai ba sai abin da yake gaskiya haka kuma gabanka ba za su aikata komai ba sai abin da yake aiki ne na neman kusanci zuwa ga Allah wannan duka yana daga cikin abin da ke nuna cika da batsewar azumi sannan yana daga cikin abin da yake ƙara nuna tabbatuwar cika da batsewa azumi shine dukkan wanda ka san kana da saɓani da shi kai ƙoƙari ka yi sulhu da shi a cikin wannan wata musamman kuma makwabta za ka iske tsakanin makwabci da makwabci ba a ga maciji to sai a yi ƙoƙari a samu sulhu saboda albarkar wannan wata sannan yana daga ciki wato mutum ya kasance mai taka tsantsan cikin abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai faɗa duka ana bukata mutum ya zanto mai taka tsantsan don cika da batsewa azuminsa a irin wannan lokaci wanda yake mai tarin albarka ya ku taron musulmi hakika dalilai da yawa sun ta kai kawo tsakanin maganganun sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu akan abaibai waɗanda suke masu mahimmanci waɗanda ya kamata mai azumi ya kiyaye kaɗan daga ciki tunda muna ga azumin yana dosowa shine abin da yake mai mahimmanci kowane mumini ya kiyaye a yinin ramadan ya zanto cewa yana roƙon allah ya taimake shi cikin sauke wannan wajibi daga cikin abaibai waɗanda suke masu mahimmanci ƙwarai da gaske kuma manzo allah ya kwaɗaitar da su shine mutum ya yi ƙoƙari ya yi sahur sahur ɗin nan daidai lokacin da alfijir yake fitowa ko gab da lokacin da alfijir yake fitowa ko da kuwa mutum zai samu ruwa ko nono ko wani abu ko makwarwa ɗaya ka samu kai ba sahur ba ne ba idan ka tashi tsakiyar dare karfe sha biyu karfe ɗaya karfe biyu wannan ba a kiransa sahur abin da ake kira sahur shi ne abincin da za ka ci kusa da fitowa alfijir shi ake kira sahur to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa a cikinsa akwai albarka ba a ba wato a cikin sahur akwai albarka shi yasa ya ce ku yi sahur ku yi sahur domin a cikinsa akwai albarka daga nan abu na biyu mai mahimmancin gaske a lokacin azumi wanda manzo Allah ya kwadaitar da shi sallallahu alaihi wasallam shine gaggauta buɗe baki gaggauta buɗe baki abu ne wanda yake mai mahimmanci wato daga rana an ce ta faɗi sai mutum ya ƙoƙari ya samu abin da zai wayi buɗe baki da shi maza Allah yake cewa mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi matukar suna jinkinta sahur kuma suna gaggauta buɗe baki to lalle ba za su gushe ba suna cikin albarka kuma suna cikin kariyar ubangiji daga ciki malamai suka ce akwai nisanta dukkan abin da zai ɓata ma mutum azumi ko ya raunata azumin daga cikin abin da ke raunata azumi shine alfasha in an ce alfasha ta magana ko ta aiki alfasha ta magana shi ke dukkan wani abin da zai zubar da mutum mutunci idan ya faɗe shi duk lafiyayyen hankali zai Allah wadai da shi to wannan ya zanto abu wanda yake mummuna a cikin musulunci hakanan a aiki ya zanto cewa mutum ya zauna baya da aikin yi sai wasa da wayar sai irin fitinar da ta zo mana ta waya ba tsaga ta nan iri-iri ana ta fitarwa a ciki to wannan sai mai azumi ya kokari ya kula da wannan sannan ya kula da dukkan waɗansu abaibai waɗanda suke an haramta masa a aikace kada ya aikata sannan kuma ya kiyaye azuminsa daga dukkan waɗansu al'amura da za su kai shi zuwa ga ɓata azuminsa waɗannan al'amura kuma masu sauƙi ne ga dukkan wanda ke da waya a yau idan ya wasa akwai al'amura masu tarin yawa a ciki wanda za su sa ya ruguza azuminsa Allah ya sauƙi abu na uku wanda yake mai mahimmanci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da shi shine ainihin wato yin qiyamul layli an ce yin qiyamul layli sunna ce daga cikin sunnoni mutum zai yi sallah daidai gwargwadon abin da ya sawwaka amma dai wanda ya samu dama lalle abin da aka fi so ya zo ya sallace ta tare da liman kuma kada ya fita har sai lokacin da liman ya gama Allahumma sai dai in yana da bukatar ya wuturi to wannan bayan an gama rakawoyi guda goma ya iya tafiyarsa daga baya kuma a cikin dare idan ya ƙara yin abin da zai sallata sai ya wuturi don kuma ya gaba zai iya ba sai ya wuturinsa a nan shi kenan magana ta riga ta ƙare musamman kuma a irin wannan lokaci namu da muke bukata addu'a sannan wato maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana miƙewa a tsakiyar a can ƙarshen dare ko a tsakiyar dare sai ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah yana zikiri sannan yana da muhimmanci mai azumi ya kula ƙwarai da gaske ya roƙi Allah ya kare shi daga nauyin jiki da kasala da yawan bacci musamman daidai lokacin da alfijiri yake ketowa sannan kuma mutum ya ƙoƙari idan yana son ya samu sauƙin ibada kuma ibadar ta yi masa daɗi a cikin dare to dole ne ya samu lokacin da zai dan kwanta ya bacci musamman baccin da ake ce makailula tsakanin sallah azhar da la'asar ya samu lokaci ya kwanta ya bacci wadatacce wannan shi zai sa da daddare ya samu nishadi a cikin ibada abu na hudu mai muhimmanci kwarai da gaske wanda an tsoratar da mu daga aikata shi shine mai wato mutum ya kasance ya ɓata lokacinsa cikin wani abu wanda yake ba biyayya zuwa ga Allah ba domin dukkan wanda aka ɗebe masa albarkar wannan wata to haƙiƙa an ɗebe masa dukkan alkhairai ga baki ɗaya ka yi ƙoƙari ka ga cewa duk abin da za ka yi a cikin wannan wata ya zanto cewa abu ne wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah abu na biyar wanda yake mai mahimmanci a cikin wannan wata wanda yake mai tarin albarka shine mutum ya raya lokutansa ga baki ɗayansu kar ya yadda wani lokaci ya wuce masa ba tare da ya yi wani aiki babba na neman lada zuwa ga Ubangiji ba, kamar sadaka, kamar taimako, kamar ƙaunin ma'aruf magana mai kyau, kamar zikiri, kamar karatun ƙura'ani, kamar yawan istighfari, kamar yawan zikiri, yawan addu'a, addu'a wadda take ta alkhairi da umarni da kyakkyawa da hani daga aikata mummunan aiki, sannan da taimakon mutane cikin yin abu wanda yake mai kyau da kuma aiki. musamman a cikin gida da iyaye mata da 'ya'ya wannan wajibi ne ma akan mutum ko da ba a cikin ramadan ba yake zama tare da su ana yin addu'a ana yin zikiri ana koya musu abin da yake mai kyau da abin da yake mara kyau kuna ganin yadda ƙasashe waɗanda musulunci ya fito a wajejen kamar garin makka da madina za ga irin wannan watan kowane uba ya ware wani abu na musamman da kowane ‘ya'ya koyar da ‘ya'yansu kuma su ma su ware wani abu na musamman sai ga uba ya fito da abin buɗe baki ‘ya'yansa ma kowa ya riko wani abu yana tare mutane yana bayarwa domin mutane su samu lada amma idan ka dube mu da yawa mun gaffala a cikin irin wannan abun saboda haka yake da mahimmanci abu ne wanda yake musulunci ya karantar da shi abu na shida wanda yake mai mahimmanci kwarai da gaske wato mutum a kwadaita ka kwadaitar sannan kuma ya kwadaita cikin ainihin wato yin dukkan wani abu wanda yake mai amfani a cikin ramadan in an ce wani abu wanda yake mai amfani duk abin da aka faɗa ba mai amfani ne amma kamar mai kamar sadar da zumunta kamar mai kamar ainihin wato yalwata sallama a tsakanin mutane da kuma kamewa daga dukkan abin da zai cutar da mutane duk abin da ka san in kai zai cutar da mutane to sai ka kiyaye ka sani cewa baka da tabbas watakila shine azuminka na ƙarshe ko azumina na ƙarshe domin da yawa daga cikin 'yan uwanmu a bara mun yi azumi tare da su yau kuma babu su da za ka tona kabarin ma wasu ba za ka samu ko da ƙashin ba sun koma zuwa ga Allah cikin kwana 360 to babu matuƙa babu makawa wata rana mu ma ramadan zai zo muna a cikin ƙasa muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu kariya da tsaro da kuma ainihin ƙarfin gwiwa yin dukkan abin da yake mai kyau a cikin wannan kwanaki waɗanda suke masu zuwa kuma muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga santsi da tuntuɓe da zamewa irin ta shaidan kuma kuna da masaniya halin da ƙasanmu take ciki da yanayin da muka fada kullum dai ga najeriya nan abubuwa dai suna ta tafiya in wannan ta tafiyo sai kaga kamar an riga an wuce wurin sai ga kuma wata tana kunno kai wata fitinar da ta fita baya to wannan lokaci ne mai matukan mahimmanci ga kowane ɗaya daga cikin mutane da kowane ɗaya daga cikin mai gida ya yi addu'a wa wannan ƙasa kuma ya umarci ‘ya'yansa da matansa su yi addu'a gaskiya lokaci ne mai matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske kuma mu roƙi Allah ta'ala ya raba mu da riya da son zuciya da ayyuka waɗanda suke ba na ayyuka ne waɗanda suke ba masu kyau ba muna roƙon Allah ta'ala ba mu kariya kuma daga wannan satin mu za ta zama karfe ɗaya daidai insha Allah karfe ɗaya da rabi za mu yi ƙoƙari mu ƙare sallan insha Allah saboda gabatowar Ramadan saboda haka sai mutane su yi ƙoƙari suke zuwa masallaci da wuri insha Allah duk abin da za a faɗa ba za mu wuce karfe ɗaya da rabi ba in Allah ta'ala ya kai mu wannan lokaci wanda yake mai tarin albarka da wannan nake cewa abin duk da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladarsa wanda ya kasance kuskure ne Allah gafarta mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من ارادنا او اراد بلادنا بكيد او شر او مكر اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي